a takaice yau huduba da muke kaman da yadda ya gabata dogon huduba wadda muke bayani akan matakaiyan dan adam tun harko haye zuwa ƙarshe imma gidan aljanna ko gidan wuta muna kai marhala a sati da ya gabata mun yi bayani inda Allah subhanahu wata'ala zai tattamna da kowane bawa tsakanin shi da shi kuma wannan tattamnawa wadda ba ta keɓanta ba da mu hatta da annabawa Allah subhanahu wata'ala zai magana da kowa kuma ɗan uwa bayan wannan tattaunawa ne kuma za a samu sakamakon abin da ya kana a cikinta domin yan uwa Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari cikin suratul a'raf Allah iya tabbatarwa da cewa tabbas za mu tambayi waɗanda muka aikowa da manzanni kuma haka za mu tambayi su ma manzannin kuma za mu ba ku labari za a ba kowa labarin irin rayuwa da ya a nan duniya duk irin abin da ya shibka a duniya wani labari ne na gaskiya kuma dama Allah don a gaban shi aka yi komi haka cikin sotar ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala na ba mu labari hatta da annabi Isa alaihi salam a yanda shi ne cikin annabawa wanda ya samu mabiya suka bar hanya suka dangana mai abin da bai faɗa ba shi ma Allah zai tseda shi ya mai wasu tambayoyi shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa lokacin da Allah zai ce ya isa ɗan maryam kai ne kace wa mutane su riƙe ka da kai da babaka abin bauta guda biyu banda Allah kaɗe zai ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah bai dacewa gare ni in wani abin da ba ni haƙƙi a kashi Allah in ma har na waɗi Allah kai ka sani ka san abin da yake tare da ni bin san abin da ke ranka ba Allah don haka ya Allah kai ne kai ne ma'ana masanin gaibu ya Allah ni ban gaya musu komi ba sai abin da ka mini umarni in gaya musu na bauta ma Allah shi kadai kuma Allah na gaya musu shine ubangiji na ubangijinku kuma Allah kana mai shaida akan wannan magana ina ya Allah ina mai shaida a lokacin rayuwata ina shaidar abin da na gaya musu ko suka aikata amma ya Allah lokacin da ka amshi raina kai ne kake kula da aikin bayinka kuma Allah kai mai iko ne akan komi Allah mai gani ne akan komi don haka ya Allah idan ka musu azaba bayinka suke in ma dai ka gawarta musu Allah kai mabuwayi ne mai hikima kai mai abin da ya so a wannan rana Allah subhanahu wata'ala zai ce yau ita ce ranar da masu gaskiya gaskiya ke amfana su Allah da tabbatar musu da samun gidan aljanna wanda ƙoramu ke gudana ƙalƙashinta wanda kuma an shiga shiga ce ta har abada cewa Allah ya yarda aikinsu su ma za su yarda sakamakon da Allah zai ba su wannan shine samun wannan matsayin gobe kiyama shine rabo mai girma yan uwa masu girma wannan tattaunawa labari bayan wannan tattaunawa kowa zai huto bayan tattaunawa tsakanin shi da Allah subhanahu wataala zai huto imma yana mai arzikin lahira ko yana matsiyacin lahira don bayan wannan za a watsa takardu in ma ya zamanto a hannun dama wani a hannun hagun haka zai zamanto uwa shi ne fadar Allah subhanahu wa ta'ala iya cewa duk wanda aka ba takarda a hannun dama ganin ya tabbatar da alkhairi ne tare da shi zai kada cikin hinin kiyama iya kiran dangi ku amsa ku karanta takardata ku ga irin abin da yake cikin takardata yau ina mai tabbacin zan gamu da kyakkyawan hisabi a wannan rana da wannan bawan Allah ya wannan magana don iya cikin rayuwa yardadda cikin aljanna madaukakiya wanda itacen cikinta kusa suke da kowa za a shiga neman aljanna an ce ku ci ku sha duk da naku ne ku ci ku sha kuma ana muku barka sakamakon abin da kuka aikata a rayuwa ta duniya wakenan abin da ya wakana a nan duniya ne sakamakon ne ake girba a gobe kiyama amma wanda aka ba takarda a nan hagun shi kuma sai har wayo dama zai dama ba a bashi ba takardun shi da bi sama meye ma matsayin shi zai ce kai to dama tun mutuwar ko dama ba ta da ni ba dukiya da na mallaka iko da na mallaka a yau babu shi iya cikin wannan jage sai Allah subhanahu wata'ala ya ba mala'iku umarni ku kamo shi ku zarge shi ku gama hannun da wuya ku ɗarme ku jewa cikin jahim ‘yan wa wannan shi ne ake faɗar Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk wanda ya ji tsoron tsayawa a irin wannan rana wani hannunsa an hawa ya hana ran shi abin da take so ‘yan warai so da yawa mahiyawar raiwarai ma yana ƙawata ma ɗan adam abin da ba zai amfane shi ba duniya da lahira kenan dan adam ana mai imani yayi kokarin mallaka zuciyar shi yayi kokarin mallaka ran shi duk abin da zai yi ya diba dama da hagu yaga meye dokar Allah kan wannan abin menene amfani a gare ni ko a addini na ko a lahirata domin wannan rayuwar tabbas za a ma tambaya kanta kenan mai hankali mai imani iya ƙwarin yaƙi da son zuciya don zuciya ba ta kai ka za ta maka dalilin halaka har abada ka mu ƙoƙarin mallakar zuciyarmu da Allah ya ce wannan rana wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban Allah ya hana ran shi abin da take so wannan Allah ce shine fa innal jannata hiya ma'awa shine ga da makoma gidan aljanna Allah sa mutun gidan aljanna yace amma wanda ya tsaurin kai ya hihita rayuwar duniya akan lahira to ya tabbatar da gidan jahim shine makomashi dan haka muna fatar Allah subhanahu wataala ya taimake mu da yin wannan aiki dan lahira da gyara lahira da sanin irin abin da ke jiran mu a gaba yan uwa abin da ke kama yanzu yan uwa a Nijar muke a cikin duniya muke mun san abin da ke wakana yan uwa muna fatar mu yi addu'a mu sa yan uwa mu addu'a Allah ya sa mun dace yau ga shugaba Maman Usman gashi a gabanmu iya cikin shugabanni wanda ake cikin jagoran al'umma mu musa addu'a a wajen Allah subhanahu wataala mu roƙan musa Allah Allah ba su mahuta kan halin da ake ciki in wannan wajibi ne akan dukkan imani mu roƙan musu Allah subhanahu wataala Allah ba su mahuta su samu wa al'ummar su mahuta kyakkyawa Allah kare sharri ga al'ummar su wannan shi wannan haƙƙi ne akan mu duk mutumin imani mu sa su cikin addu'a shi ga sha gaban mu Allah taimake mu muna fatar Allah taimake shi Allah ba shi jagoranci Allah ba shi damar taimakon al'ummar shi duk abin da zai yi al'ummar shi ta samu huta ta taimaka shi ma dan al'umma ne domin gobe kiyama shi ma zai tsaya gaban Allah kamar tsayawa an zai kuma zai ba Allah hisabi don yaunin al'umma a wuyansu yau mun dace shi ne a cikinsu shi ne a gabanmu shi ne amana a kanmu namu nasiya ga muna fatar ya san yauni amana ta al'umma da suke wuyansu kuma musu addu'a ta alkhairi Allah taimake su Allah ba da mahuta kuma mun ne zamu mai shaida ta kwarai don kowa ji bayanin kaga da yayi na maganar neman hanya wadda take ta ka'ida kan neman haƙƙi shi to muna ta Allah taimaka Allah ba da jagoranci na kwarai dan wani shine addu'a kuna addu'a ba nan kare ba ko mun je gida mu sa cikin addu'a Allah taimake su Allah ba su mauta Allah ka mauta Allah kare dukkan shari ga mu amin rabbi Allah taimake mu gaba daya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da shida ga watan biyu shekara dubu biyu da ishirin da daya alamun jagoranci ɗan'uwa ƙarshen karatunmu mun tsaya cikin sota tsaha mun tsaya aya ta ɗari da goma sha biyu kenan yau za mu tashi aya ta 113 insha Allah kayan na uwa ina so yi bayani game da hudu ba da nai don na samu waya iri-iri da gaba da gaba ma yan uwa a takaice mutum kan iya magana wani ya ɗauke ta gwalgwadon abin da yake zuciya shi masa fasara abin da ya kai ni hudu ba ta yau ko bayani da na yi kowa ya sani cewa yau mun tashi a ƙasar nijar gaba ɗaya ba da magarin kaɗai ba kan tunanin wata hargoma ko aka ce zanga-zanga ko hayaniya kowa wanda yake waje cikin gida kowa san da haka na samu waya da dama daga waje yaya da magaran yaya tashi yaya kowa tambaya yake yaya da magaran haka muka waye gari kuma kowa yana jiran wannan abu wani dan uwa daga waje girgir ya ce a insha Allah ba ma yi ba abin da kuka wani insha Allah ba a yi nace saboda me ake gudu wai har ai za a yi mace mace a da magara nace wallahi mun riga mun karantar da al'umma duk wanda ya mutu ba kan addini ba ya gama yawo waccan rigima ma da aka yi ta baya kuka ta tasiri an yi ta alif abin yana da alaka da addini ne shi sai kuka a da magaran an yi bala'i dalilin abin yana da alaka da addini ne mun yi bayan dun in wani rigima ce tsakanin tarayya da canji mun gaya mun ce mun gaya mun wala duk wanda ya mutu saboda tarayya ya gama yau duk wanda ya mutu saboda canji ya gama yau wallahi duk wanda ya mutu in wa kan siyasa ya mutu wallahi ya tai a baibai da haka yace mun karamtar da al'umma haka insha Allah ba mai mutuwa ka abu insha Allah eh da haka yan uwa bayani da nayi wani gurin daga nesa da an ce mamu usman shikenan musamman cewa mamman usman a nan ya sallar juma'a a gabana shi da kudi na kama kan mamman usman saboda na yi bayani ne cewa a cikin shugabannin siyasa ga ɗaya cikin shugabannin siyasa a gabanmu hali da muka tashi mun dace ga ɗaya cikin shugabannin a gabanmu kuma na yi magana cewa masu tsammanin wani abu na hayaniya ma shi ga shugaban mai neman haƙƙin ya ce zai fi ta hanyar dokoki ka'idodi to kai dan biyu akan rigima ta ne kai mai bi shi sa na kaya bayanin mamman usman na ce da gashi a gaba kuma na ce wannan amana abin da yake haƙƙi tun da mun dace gashi a gabanmu abin da yake haƙƙi kan nan sai zamu ga mai amana da take wuyan su ta amana al'umma na ce mishi cewa idan suka yi wasa suka san al'umma cin hadari za su tsaya gaban Allah gobe kiyama abin da na ga mamu usman kenan a gaban shi wannan kuma ce shine aikin mu a ko ina kowa ya kaza gaba kenan magana mu ba ta da alaka da siyasa nasiha ce kuma wajibi ne akan mu yi ta ina fata yan an gane na kalmar duk kalmar da na yi kan wannan ce mun fa wannan abin da ake tsammani a damgarin Allah su kai sa a yi shi har abada ba mu fata Allah sa yi shi ne burinmu kuma kai kira ga ɗaya cikin shugabannin ya ji tsoron Allah ga abin da ke na abin hannunsu su ne a gaban Allah masu ne shi ne kun na kama sunan mamu usman dan yana gabanmu kuma na fata nasiyar mu za ta yi aiki haka su ma na kolin wallahi mun gaya mutanen so na magana ba ma gaba gaba amma mun gaya mutanen wani abu amana cikin sa al'umma su ji tsoron Allah ka saka abu da fitina cikin al'umma su wannan yan shine bayan da nayi a yau cikin hudu ba tare na wata an gane ta yan wa eh shine nake gaya mutane da su dewa ta kullum ku tausaya malamai wallahi wani lokaci a nan kan wasu kwasan wani har abin siyasa wani yanzu wani maka waya kun sha da baya kun ki abin siyasa wa zai shiga ba da kirki kullum na banza kullum ku shiga siyasa kowa ya kula da mutane ku shiga siyasa na ce a yan wa menene kuna da shaida masu zargin mu kan mun shiga wannan shaida ce a gare ku yanzu ba shiga muka yi ba kurin bayani ne za ka yi idan ce bangaren ya fahimci can can zai gyara can ya ce ka fi can ka koma bangare kudin bayanin za ka yi mun waka daban zai ɗoka idan ya yi abin zai gyara wani bangare ya ce a ka ji malin ya koma can wani ma iya gama ɗazu cewa iya waccan kwana nesa da masallaci wa a wata kwana daidai ana sallar juma'a an ƙara juma'a ce to malam ma iyawa ya kama ya koma bangare kaza shi ma yau daman kwanaki ya ce malam an ba shi kudi aka ba shi allah ki tafi allah ki yayi ɗanwa wallahi haka ɗanwa malami yana mutuwa kan abin da ke haƙi da shi kan abin da akan halshen shi haka ne kwanaki mun yi bayani ɗanwa akan kabilanci shi ne wancan ɗanwa da ya ji ya ce kudi aka ba ni shi ne ya ce an ban kudi yanzu kuma yi magana ya tashi haihuwar shi kuma ta bangaren ya ce ga za a gyara wancan bangaren shi ma ce kuri ya kaba shi ɗan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudi cewa ya ce sahabbai ala adullukum ala afdal min darajati siyam wa salati wa zakka kuna so in ga muku mahi darajar sallah da azumi da zakka saka ce bala yace islah zatul bayyin gyaran zamantakewa yanwa abin da ya sa lazim baiwa don wani kai mana magana muna kallon fitina da kullo a kan ƙabilanci mikali don babu haɗari cikin al'umma irin lalacewa zamantakewa ta al'umma babu makami mahi haɗari ya yi na addini don ne addini zaɓin da yake babu makami mahi haɗari cikin al'umma kamar makamin ƙabilanci cikin al'umma shi ne muka yi bayanin haƙƙin allah allah kuma ya zai shaida mun abin da yake haƙƙi da haramcin wani al'amari kan wannan bayani ne sai suka ce mu an ban kudi na bayani zan ga mutane kuma basu abin kai hankali wannan mu shiga bayani maka ba to dan kuma bayan duk mun ka bayanin kiyama ran lahira amma yanzu mutum ya zo yake cewa wai an ban kudi to gobe kiyama za ka ce ma Allah gobe kiyama dan Allah kaka caki na kun gobe kiyama da mu shi da mu shara kai tabbas Allah ya hukunci ayi nabi kun ga mu yayi mala ya hukunce to kaga ne kina ga gobe sai mutane kina kina mutane kina a yau sun yi ba da imanin da siyasa akan addininsu in wadda Allah mai zumi imanin kwarai da ranar lahira don da muka na kiyama na hatsarin kiyama ba mutum ya zo wai ce wai ka za ka ɗarin bayani aka yi ko kuɗi ya tsare ga kuɗi kaga Allah ji ma tambaya kan haka nan ka ke nan menene rinci rinci da duniya kan lahira to yanzu ku ce mu shiga siyasa mu shiga mana ce mu shiga ana kaza haka wani ce wallahi sallama na sallama zai wani anan dalilin wayan gobe wani to kan ya mutan imanin mutane ke imanin wa kenan maganar shiga ta malamai ba ta zo ba ba ta taso a zan a shiga siyasa ta malamai gaskiya magana kokari ne wa miki abin da ya gaban wallahi al'umma su sanci addinin su shine a gaban wallahi duk wanda wata bayani kuma Allah zai hukunci duk muka magana za mu yi insha Allah ba za mu takunkumi ko da abin da yake so duk muka bayani za mu yi wallahi insha Allah da amana ce muna hucci ne kala rakan hadin kiyani yau ma mun bayanin don abin da muka tunkara na haɗin da ke cikin al'umma shi zama kanin bayanin na yau kuma wani irin shi inu zan biyar shi Allah Allah sa gani ya Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا يوم من تفسير سورة طه يوم زمشق بياني نمزئ القرآن Allah subhanahu wataala ke cewa wa kadhalika haka wannan littafin da kaga na alqur'ani anzalnahu qur'anan arabiyya mun sarkar da shi abin karantawa wanda yake balarabi dan annabin balarabi ne shi aka ba sakon shi sai yazo da larabci yace wa sarrafana fihi min alwa'id mun kawo narko na azaba iri iri wanda ya kaza ga kaza sakamakon kaza al'umma kaza ta yi kaza labarin mutanen nuhu labarin adawa samudawa mutan daban-daban labari daban-daban na al'ummomi kasa mun kawo wa iri iri iri na azaba la'allam ya taɓo kurin don mutane su ji tsoron allah su bi dokokin allah shi sa allah ke wani bayanai iri iri dalla-dalla aw yuhdisu lahum dhikra ko daraban wanda ke mu'azzuwa idan aka kawo azin ko kawo ta misali na wata hukuma da manwar cewa iya wani wa'aztu akan wa'azi da akai shine kuma mun Qur'ani yace fata'ala Allahu malikul fata'ala Allahu al-malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
فتعالى الله الملك الحق ألا يا أوكك يا جرمما الملك الحق مملكي نقسكيا shi ne mamallaki na gaskiya na hakika da haka ya ce wala ta'ajal bil qur'an kaka gaggauta wajen karanta alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wa kahin a kare maka wahayi ta wannan ruwa bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzala ya gami manzala ya gami da wani hali na wajen in ana mai wahayi iya shan wahala ana karantawa iya bi iya bi iya ga iya iya bin bayan jibril shi ne Allah mai magana cewa la tuhaka bi sanaka da ta'jala bihi kakka gaugauta wajen motsa halshen kama dan ka gaugauta karatun qur'ani inna alaina jama'ahu wa qur'ana wannan abu ne Allah ce akan me yake mu karanta ma kuma mu tara mashi a zuciyarka don haka fa idza qara'nahu fattabi'u qur'ana ana karanta ma kurin ka bi kurin abin kun ka mana shurara kurin ka bi kurin abin da ake karantawa summa in alaina bayana kuma zamu ka bayani shi dalla dalla abin da ke ne kenan daga nan albarkan ana wayi bai ja kala ke shu ana karewa ai daman tsammanin mancewa gudun ya mance ne yasa ana yi iya bin ba iya yi aka ce a ba ruwanka kurin ana karanta kurin ka shurara idan an ƙare allah shi ne zai rike ma abin a zuciyar ana ƙare kurin ya haddace kuɗi haka allah ke mishi na ka ce wala ta'ajal bil qur'an kaka gauka wata karanta alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu kahin a ƙare maka wa'ayi wa qur rabbi zidni ilma kuma ka ce Allah ƙara mun ilimi an ce ba abin da Allah ƙara mun kamar ilimi ilimi Allah ƙara mun ilimi to za cikin addu'a mai neman ƙarin basira a cikin rayuwa ya ka wannan addu'a da zidin ilma akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi ke yi bayan dukkan asuba yi sallama Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an مات الله الله تعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا duk ana ba su da tsayanta Allah yana da ƙoƙa ilimi mai amfani da arziki na halak halak ba haram ba kuma wa amala mutakabbala da aiki aiki karɓaɓɓe a wajen Allah wannan shi ya muna nufi take da kai da addu'a kan shi ce kenan wannan shi ne cewa ka roƙi Allah cewa ya ƙara maka ilimi ya Allah ce gaba wala qada ahidna ila adama min qablu fanasi ولم نجد له عزما
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما Allah ce mun yi umarni ga Adam kahin yanzu kahin kai tun warko kan hana shi itaciyar wannan na wala ta karba hatta shajara fa takuna min zalimin kan ku taba wannan itaciya kai da matarka ku zamanto cikin layin azzalimai amma wannan alƙawarin amma fa nasi Adam ya mance na ma'ana bai ba aiki da wannan umarni wallam na jirgin lahu azama mu same shi ba mai karfin niyya mai hattara bi hattara ba har shi dan ya yaudare shi shi ne magana kenan shaytan ne ya mai yaudara ya mance abinda aka mai aka mai kashi a kai shi lokaci guda zaman mai yawa kana ya aka yabo wai zukunan da malaka wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى
نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كأنبتا متاني lokacin da muka Allah wani Allah da mai magana lokacin da muka cewa mala'iku ku yi sujada ga Adam umarni Allah ya ba su a ce sujada ta girma ta mai imami da umarnin Allah ne Allah mai umarni da hani shi ya ce a wa Adam sujada ta kuma magana cewa ta gaisuwa ce ta wane ne a yaki sujada a yanzu in ma me yayi Allah shi ke halittawa shi ke haramtawa shi ba shi ba mala'iku umarni su wa Adam sujada mu kuma ana muwa kowa su da an ba Allah ba don haka ya ce ka ce wace mu ce muka ce mala'iku ku yi sujada ga adam kuma fasajaru suka bi umarnin Allah suka amsa kira suka yi sujada ga adam amma illa iblis sai iblis aba yaki iya da damar yi kurin kiyawa ce kurin yi faƙunna muka ce ya adam Allah mai kira ya adam inna hada aduwwun lak yanzu bayan mai wannan magana ga matsayin shi yanzu aka gaya mai wannan mana kenan iblis makiyinka ne wani zaujin ko makiyin matarka ne kinan ku yi hankali fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa kai ya huddo ku daga cikin aljanna za ku wahala shi ne tsaya ta anan nan ɗan wa iya karantar da mu da haɗarin shedan da yadda ke rinjaye ɗan adam wannan adam ne babanmu amma annabin allah ne wanda allah ya magana da shi amma ka diba allah mai wannan magana an mai ka shi adam maki shedan iblis makiyanka ne da kai da matarka kuma ku yi hankali kai ya hudda ku daga cikin aljanna ku wahala ƙarƙashin wannan wasu malamai dama yan hira sukan kawo wannan aya ita ce hujjar cewa kurin namiji shi zai wahala a cikin gida shi zai kawo mace abinci ya dawa kurin ya dora a bakin ta kurin ta wannan aya wani sawai da Allah da Allah ya ce fata shaqaya inda ko zo kenan ya ka ce fata shaqa kai hudda ku daga aljanna ka wahala aka ce kenan namiji ne mai wahala wace ba ta wahala ko yan wani duk da cewa tana cikin shirin makabarar laka wani abu ne nan da sha'ada mu wani yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a aikace ya rayu da sahabbai sun rayu cewa ma ka dora mace wannan matsayin ka ce mace ita kurin he a baki kamar dabba kamar gunki ya je ya bi daji ya bi ina ne ya wuni a gari iya wahala ko iya dako iya kwadago ya dawo kuma gida ya dawo mata ko ya dora bakinta a nan baka ba mutum kima ma ba wata daraja ma baka ba ta kima ma gaskiyar magana kowa raba aiki zai raba annabi sallallahu alaihi wasallam aikace in dai daraja ce kima ce akwai kan fatima ɗin shi da nabi ya sa ta tana cikin shugabannin matan gidan aljanna fatima radiyallahu anha amma aisha ta zo gidan masa da fatima ta zo da mijinta aziz sayyidina ali su manzan Allah ta ce tana jaje aikin gida na aiki na nika kurin hannunta ya kanta ta kawo jaje a ba ta mota a taimaka mata koda bawa ne aisha a fatima hannunta ya kanta iya nusa da salama ma nabi ce ba ali ka za ka yi ka je ka yi kai na namiji ka je ka yi sai a nan ya karantar da ita da cewa zan ba ku wani azakar guje kun ku yi mulahirin ya ba ta azakar kin an je kwanciya a karanta subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahi akbar 33 wannan 34 kai wallahi akbar yace wannan yayin bid'ah ne kenan duk da karshe ya tabbata daga baya da Allah hore ya taimaka mata da bawa kaga nan Allah ka haɓura ta amma bi ba alaiji tun aiki ma aiki akwai wala ko kuma a nan a nan za mu cikin wani darasi a wani kisa ta fatima da annabi da ali sadar ali manzala cikin suna bidiyo da kawai ne manzala ya zo gidan fatima da ya same ta ya zo lokacin da ya samu bawon zai bata ya zo gida ya samu fatima a cikin gida da suturarta in tari kai sai kawa ta buɗe in tari ya kawa kai buɗe tana tana tana matsi tana jin kuma na faɗa mata jin kuma ya ce kaji ba kanki wala haula nafsi kaji ba kanki wala ina ma abuki hula miki babanki ne da bawanki eh matsala ina ba kanki wala yan wannan shine madogara ta malumai magabata cewa al'awaran mace a gaban muharraminta daban ce da ba muharraminta ba mace a gaban duk wani muharraminta ubanta ne ɗanta ne da shi miji bai da iyaka idan shi miji bai cikin da sai shi bai da iyaka a cikin mace aka ce kenan duk abin da shi wannan gababuwa wani damtse wani kwabri wani kai wani wuya duk a jikin mace dan ubanta ya gani danta ya gani kananta ya gani wanda ke wani ta gani ba matsala ko daya wani manzo Allah ke ga Fatima ki aje ki aje hankalinki wannan babanki ne da yaranki in yayi miki matsala ki ne ki gina ne kina ne kwabri wannan kuma haka yake wajen malami magabata wanda ka ta talitun dukkan cikin malikiya sai ka wani magana amma wani abu da ake wanda yawo cikin mutane ana ba mata wahala ana ma cutar da mata na ɓoye a dansu ya ce mace ai ko a gidanta in ta hudu ɗan kwali mulaku na tsibar rasa mulaku na tsine mata haka ake hudu an hana mata ki ya ado mijin sai gani ko ki ɗansu ko wani sun gyara kansu ya gani kurin sai cikin duhu ya tarbu da kai ya cikin duhu idan ya wuta waje ya kallon matan banza sun kone kai da kai ba take ba amma suna birki shi saboda bai gani a gidan shi a gidan shi da ya shigo tana kanta a rihe eh dan kwalin ta a saman kanta eh wata ma hada hijabi a cikin gida kaga wannan jahilci ne jahilci ne eh ku bar mata su gwada adansa a gida da tashi jikinta ta gyara kanta ta ta gyara shi ko ta fende shi ko ta tanke ko ta ko ta kida shi ɗaya ne ta gwada a gidan da mijinta ya gani shi ma ya riga dan oshi me ne shi ne musulunci kenan suna kawo ta kissa wadda bata tabbatar da inganci cewa ai da shi aka wa manzo Allah wahayi da ya zo iya tsoro Khadija radiyallahu anha ta ce mishi da da da wani abin da za a yanzu za a gano in mala'ika ne zan bude kaina kenan hebe ya bace ba ganin shi in kuma mala'ikan aljini ne ni bude kaina iyana sai ta bude karta yace tace kana ganin shi yace bana ganin shi yace ri yace zai ina ganin shi ki wanke na wannan hujjar riya mace waka a cikin gida wannan shirme ne ba ba ba bai ganta ba bai ganta ba bai ganta ba ka tana ga wannan littafin wannan amru shakir cikin taqiqi da ma wannan wannan wannan littafin wannan sirr alamun bala ya kawo magana bai ganta ba kisa bala ka hujjar shi ba hujja kuma shi ne cikin ma'in ganta albarka cikin ma'in ganta wani abu zai kaman ka shiga wajen mace ba ta kaba kwanan bai da alaka da magana hana mace wai a gida don ta wudu dan kwali ko mu da kusan cikin albarka ba mu tsiye miki inda yake gida wanda gida ake fasfartu gida mutane muke zargi mutane kowa shiga yake to na anan ne mace yadda hattara ba ta hudu makanta a buɗe don kowa na shigo cikin gida amma gida da sai mijinta sai ɗiyanta ba matsala ko ɗaya ta yi adanta ta bude karanta muna maganar cewa kenan maganar mace aiki muna maganar aikin mata wannan faɗi mace ko kuma ta yi aiki hal hannunta ya kanta waye a wani al'umma na biyu a duniya bayan na zama abuka sadiq ga matan shi a sama ɗaya shi ɗaya shi a sama ta ita take ma wajen ta zubair hatta da gyaran abincin shi ba ha abincin dokin shi ita ka zama tana kawo tana zuwa bayan gari ta ɗauko can taro ɗiyan itace abincin doki ta kawo ta gyara hatta na doki ta yi kula da shi ta kama maganar mace ita aka ba kulawa da gida ka kula da waje ka kawo ta gyara shi tsarin da musulunci ne wannan kuma adam alamar labari dai an ba shi labari cewa idan wannan shaidani kai hudda ko daga cikin wannan aljanna ka wahala kuma nan ba a kawo can magana ba duwan labarin mutane ne ta bata hala ba ce bata hala ba duk bakan labarin ya ce inna laka inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha
na'am to nan Allah subhanahu wataala ya ga mu Adam cewa inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ar an ga amsa matsayin shi a gidan aljanna kana cikin wata ni'ima kana cikin mutunci ba wahala ko daya ba yunwa Allah ta ju'a fiha wala ta'ara baka yunwa baka tsireci to yanzu nan kaga alalci Allah ta ju'a ba wata bata yunwa bata yunwa wata yunwa ke da an kare bai kwace bai bata ciki an ga ta lata juwa fiya ba ta lata juwa ba ko bai ku ku yunwa ta kai ba kai ba yunwa ba kai ba tsireci an sa magana ce ta mutum abu guda ne ko kuma cuta ke dokar shi da ba ta shawa ga matsayin a matsayin mai zama cikin aljanna baya yunwa baya tsireci mutunci kenan ba wahala ko daya kuma wa annaka la tazamu fiha wa la tadha kuma aljanna ba kishruwa ba kishruwa kuma babu zayin rana layya nau eh ba wani matsala ko daya haka aka ba adam ga matsayinka a zamanka a gidan aljanna ba matsala ko daya babu yunwa ba kishruwa ba tsanaki kullun cikin tana da kuma ta mutunci duk da wannan kaga wannan Allah ya ba adam matsayin ni'ima da zai zama a ciki idan yana cikin gidan aljanna amma me yawa kana فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شيء شجرة الخلد وملك لا يبلى na'am Allah ce fa wasa wasa ilai shaitan duk wannan bayanin da aka ma Adam amma shaitan ya shigo ya sa mai waswasi Adam duk wannan bayanin kuma Allah bai wannan bayanin amma shaitan hidin shigo ya sa mai waswasi daga cikin abin da ya ga mai kala ya Adam ya ce ya Adam hal adulluka ala shajaratul khuld kana so in gwada maka itaciyar dawama wa mulkin la yubla ka samu mulki da bai karewa hala abada makaman adam kenan ka a mutu kullum kana sama shi ne kana da eh daga baba ma fara adam suka kaka mahaifin adam haka suke haka adam yake eh shedan sanan ya biyo har abada kullum kuma bai karewa kullum wannan ta hanyar da iblis ya biyo mishi kuma ni wadda gama cewa wa kasama huma inni lakuma laminan nasi dan yau dara bayan wannan sa hanyar wannan wannan wannan tsoron ya mishi ya gama da rantsuwa iyakar rantsuwa kuma cewa inni lakuma da minan nasihin ni game da kai almataka ina muku nasiha ina gaba gaskiyar magana eh gaskiya ce nake gaya maka wallahi eh ka hala abada an kaci eh hala abada kuma mulki kullum ta tafiye shi subhanallah wannan rudi fa akala minha فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى na'am fa akala minha shikenan wannan nasi- wannan hu- wannan rudi da ya musu sai kuwa suka ci daga cikin wannan itaciya suna ci fabadat lahuma sawatuhuma suna ci kai tsaye suturar da Allah musta aljanna ta zube gaba ɗaya ta zube kai tsaye ta zube su koma kurin zur wa tafika ya khasifani alaihima min warqil janna sai suka shiga nemo suna curo itace aljanna suna liki al'aurarsu suna rihi al'aura babu sutura ta jike gaba daya lokaci guda shi da ma ya san tsaye da da gangamin musa haka dan wani ana magana ce idan mutum iya tunani idan adam itaciya ce guda a cikin itacen aljanna gaba daya dai da aljanna gaba daya itaciya ce guda aka ce kai taba amma ku jiban makircin shedan da ya rika bi ya bi ta nan ya bi ta nan ya bi ta nan sai da ya kai adam matsayin adam amma sai da tsawon itaciya ɗan wato ina ga kai yanzu ko ni itan ya fi dubu saban Allah itan ya fi dubu ga shi ko ina kyau da kai saban Allah shi ɗaya ne ita ɗaya ne ɗaya ne kudin adam abu ɗaya ne ya abin da yake so wannan kun ita ɗaya ka tsafar komai ka ci duk gidan aljanna komai ka ci ka sha amma banda wannan itan ɗaya sai da bi diddigin da ya kai shi cin wani can daya maka haka wannan mu muka shiga cikin haɗari ta mai hattara game da shaidan gama da addu'a allah maka maganin makircin shi kaka ce newa ne ba wani kai wannan muna magana adam ga inda ya kai shi da haka wani darasi na rayuwa na adawonmu da shaidan ya ce kenan ya ci wannan itaciya iya ci fa'aka lamina suka ci wannan itaciya da shi da matar shi fabada talauma sau'atuma sai al'aurarsu kai tsaye ta bayyana waɗafika ya hasifa na alaihima min warakil janna sai suka shiga nema suna curo itaciyar suna likawa al'aurarsu don su kare al'aurarsu wa'asa adamu rabbahu fagawa adam ya saba ma umarnin ubangiji da ya mai na kai ciya ci adam ya bar hanya ya bar hukumcin Allah da Allah mai hali da Allah mishi to amma sun mace ta bahu Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi Adam zaɓaɓɓen Allah ne Adam fataba alayhi Allah ya amshi tuban Adam Allah mu labari fatalaqa Adam rabbi kalimatin fataba alayhi Allah mai suka ce qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al-khasirin shine ai mutukai Allah ce Allah ya ba Adam wasu kalmomi ya yi addu'a da su Allah ya amshi tuba shi shi da an ci kalmar da adama ya rabbana shi da mata duka kina ha'awar sai ya addu'a rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana ya ubangiji mun cuci kanmu shi ma na kira mun zalunci kanmu wa in lam takfir lana wa tarhamna ya Allah idan baka gafarta mana baka ji kanmu lanakunanna minal khasirin zamu nuna daga cikin masu tabewa Allah kan wannan kalmomi da wadi fataba alai Allah sai ya amshi ya amshi tubal adam shi gidan sun mace tabahu ya layyin amma Allah ya amshi Allah ya zaɓe shi fataba alai ya amshi tuban shi wahada ya shirye da shi kuma yan wannan jarrabawa ce kuma iya cikin kadara ta Allah abinda Allah kaddara inda haka yau mutum duniya mutum rigimi da muna cin aljanna ko da muna cin aljanna to ma Allah ya tsara dama haka Allah ya ta kai ya tsara za a sabko wata rayuwa ta musamman za a yi kuma a kare a koma can wurin Allah shi haka da Allah tsara abun cikin kuma gawa kana iya cikin abin da Allah shata haka Allah tsara kayan haka Allah tsara shi cikin ruwa bukada ka musu dakawo inda lokacin da Musa alaihi a wurin munajati ta annabi ga ce Musa alaihi salam ya ce Adam za Adam kai ne Allah ya halitta da hannun shi ya busa kuma ka zo kai kaza ce Musa ka zarge ni da abinda Allah ya kaddara ka yi da shekara dubu kaza haka Allah ya tsara kan shi dan wala buzulun ba dan mace aljanna Allah ya bada mu lafiya Allah kai mu ya ce mace gaba قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى na'am yanzu bayan wannan cin itaciya bayan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma Adam an tsine ma Iblis inuwa wadda babu gyara kan yanzu kuma Allah ta kala habita minha yanzu kuma Allah ya bada umarni na hudo Adam da Iblis daga wannan aljanna shi ne kaddarawa zawa wannan rayuwa da muke ciki a yau amma Allah ya san da su cewa ba'adukum li ba'din adu shashan tsakanin adam da ɗiyan iblis makiyan juna kuke har abada wannan adawa ce Allah kawa ta har tashin kiyama ci don haka faɗin ma ya atiyannakum minni hudan ko da don yana yi wa don aka dam Allah tsara idan shiriya ta je muku daga wajena ina akwai cewa Allah zai aiki a saukar da su duniya Allah shi wata rayuwa ta musamman kuma zai aiko da wasu annabawa da sako zuwa ga duniya to idan wannan shiriya ta wata je muku ku sani faman taba a hudaya duk wanda ya bi shiriya ta fala ya zillu wala shaka bai bacewa daga hanyar kwarai kumbirin tsiyata duna da yara wannan haka Allah ya sanar da su da sanarwa cewa Allah zai ci gaba da aiko da manzani a wannan duniya wannan shine ku ga an aiko da annabatun Adam bayan Adam sai aka yi wajen karni shekara dubu a saman ƙasa babu shirka babu komai lafiya da wake tafiya Allah ka zamanin Nuhu alaihi salam da duniya ta lalacewa kuma ka shiga aiko da annabawa akan tauhidi sako daban-daban daga Allah subhanahu wata'ala haka Allah tsara nu karshe shugaban annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dan haka Allah tsara karshe dan haka kenan ana magana akan wannan aike na Allah wa man a'rada an zikiri duk wanda ya kawo da kai game da game da ambatona ko shiriyata Allah ga mana zai aiko mu da shari'a kenan eh wani ya kawo da kai game da wannan shari'a ta Allah fa inna lahu ma'ishatan danka a duniya zai samu rayuwa mai kurci dan wa ba yanda za al'umma ta samu rayuwa sa'ada kyakkyawar rayuwa ta sa'ada ta zuciya ta kyakkyawa wala sai ta koma ga Allah duk tsarin da zamu tsara wallahi kun ji ayin dai ayin an bai amma wallahi suna ne wallahi babu samun nutsuwa da zama lafiya da aminci sai kun bi karantarwa Allah subhanahu wataala wannan tabbas ne duk abin da gaba hayaniya ce hayaniya ce kabi babu kad shari'a kad sai ka bi ta Allah tun farko hodi da mu ke duk wanda ya kauda kai game da ambatona to shirya makan shi a nan duniya za a raya cikin matsala kullum program iri-iri a yi wannan a kwanzu a yi wannan a yi wannan kuma yau ba ƙasar duniya da za ka ɗauka ɗaya wadda ba ta ka hanyar allah za ka wani ɗin zai baka labarin kyakkyawar rayuwa tsoro problem za kullum matsala iri-iri ba ƙasar duniya ba ta ko amurka ko rasha ba ko ina ko problem kowa da irin nashi ga duke ga komai a hannu amma babu nutsuwa ba kan hatsarin Allah ke ba kuma ka samu haka sai ka samu suka musulunta cikin irinsu masu duke da matsayin asu baka labarin tsohon rayuwarsu ta suna cikin halin kafirci wani iya ga wai mallaka kudi a material shi ne jindari shi ne mere kamar yanzu masu tsohon zasu gama gaske magana wallahi nutsuwa ba ta tare da dukiya ta wata Allah baka nutsuwa wallahi da yawa da ita a hannunsu wani sai sai garin nan gaba da sai garin nan wallahi amma wallahi bai nutsuwa wallahi sai ka hiyar da masu abu bai hiyar da bayaninsu ba tare da Allah wani kullum cika cikin tsoro kullum problem da sai iri da sai duna tsoro tun baka tare da Allah wannan alƙawarin Allah ne ya ce a nan duniya za a waye gari rayuwa ta matsala cikin kunci wani hashuru ya mulki ya mata amma kuma gobe kiyama zai tashi lin kiyama bai gani makamu da a can duniya bai bi shari'a ta Allah ba ya ba abin da shi ga mishi kurum abin ta mai dadi shine halaka ta mai dadi ko haram eh yace zai tashi din kiyama yana makamu zai mamaki qala rabb lim hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah ya ubangiji ya akai ka tada ni makamu alhali ina gani garau garau ina gani na kuma zama kawo ya akai haka Allah alhali ina da gani na sanin da gani ne ƙala ka zalik ala zai ce mishi haka kin aka tada ka kana ganin a duniya yau ka tashi makaho abin da yawa kana a ta taka ayatuna fanasita a can duniya ayoyina sun zo maka nan ba mutuwa wanda baka mutuwa kan mutuwa na mana kabar aiki da su baka yi ba aiki da su kabar su wa kadhalika al-yawma tunsa haka a yau Allah zai maka mu'amala ta ba ma ta neman duwa yau haka zan barka cikin wannan azaba haka dan wannan jan hankali ne na muhimmancin bin shiriya daga Allah subhanahu wataala mutum ya bi tsari shiryarwa Allah ya samu kyakkyawar rayuwa ya bari kuma ya wahala Allah samu ka hanya ta Allah ci gaba وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Allah ce wa kazalik a irin wannan sakamako daga Allah ma wannan bawan Allah ya rayu a duniya mai gani ya tashi kiyama bai gani ya mamaki ya bashi dalili ko Allah ce haka najzi man asraf wala min bayatin haka muke sakamako ga duk wanda ya faude ga hanyar Allah sai abin da ya ga dama bi ba imani da ayoyin haka muke mishi kuma Allah ce wala azabul akhirati ashaddu abqa dan wa kuma ku sani cewa azaba ta ranar ƙarshe ta lahira ita ce mahi tsanani akan dukkan wani duniya kuma wa abuka ta lahira imine ne abu ne hal abada bai yankewa ke mutum yi tsoron azabin lahira Allah kiyaye Allah ci gaba أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى na'am afalam yahdi lahum wasu mutane da ake ba wani duk wannan bayanai abin mamaki bai bayyana ba gare su kam ahlakana qablahum min alqurun bai bayyana ba gare su na al'ummai nawa ma'ana da yawa muka halakar a cikin al'ummomi zamunna daban-daban da yawa Allah halakar da al'ummomi kafin ku kuna al'ummomi ba na abu da labarin labarin takarda ya mushu na fi masakili yau kuna bin takarurus kuna hucewa gagarin ada wani iyanan ya zama gidan kallo-kallo na samudawa iyanan gidan kallo-kallo na fir'auna iyanan haram suna nan ba na shi labarin a takarda kun ya huce suna nan kuna gani yadda allah da wasu al'ummomi ma kai da kurin an hango da duniyar alƙa mamaki ga gari ga komi amma wasu ma labarin ma babu ma labarin a takardar ko a tarihi hidda kura an samu haka mamaki al'umma ce gari ne komi cikin gari komi rayuwa amma babu ko dai Allah gama da su kuma su kuna tahiya ta gidajensu manzana ya ya biyo ta gidajen samudawa ya hoto daga tabuk da yau iya nan a cikin saudiya kan tabu da dabu sun tsayar garin ya ce sabai mu zama zama wuce da gaugawa gudun abin sami saboda sami mana suka fi dukkan suka wuce cewa an gaji yawa garin kamar an ka ihu za a magana ga rijiyarsu ga abin shan ga kayan rayuwa suna nan a garin kamar kai magana wani zai wuce maka magana idan ɗan kula da gari idan mai gadi idan mai gadi wani zai maka magana kuma tsari ne gidaje ne wanda duk cikin anzu ba a iya yin irin nasu na adawa samu dawar babu wata na'ura ba komi kurin da hannu da kakkan ciki kurin za a masa dusi a yadda aka dama da shi a gyara shi a yi abin hannu da dusi kurin har yau ɗan uwa wannan abin da ci an mamaki iya ga masu hankali su gano an yi al'umma suka yi ma komi yawon har a yau duk abin da ke na aljebul na abin da ke zamani a wasu ilakon sani wani wasu kusan wani suna abin da kusan sani lakon har yanzu a ilimin handasa na abin kini har yanzu an kasa ganowa wani ilimi ne ƙibdawa ko fir'auna ya biye wannan haramkin har yau bincike ake har yau abin da ke ƙarfi mutane ka yanwa akwai birgi mai tabu birgi ne guda kuma dora shi aka yi har na ƙarshen da aka dora ba magana ba kiloluwa ne wa tan ya ci ta yi magana ta aka dora amma ke mace kuma ginin ya zo sak didi sit babu kwana ko daya suka har suka suka ne wai da wata na'ura ce wani ilimi ne aka ɗora wannan birgi ne ta kuku akwai mutum bitan guda birgi ne gudawa kuma guda kuma haka aka yi shi guda amma kuma an tabbatar da ɗora shi aka yi ba ta maka ba ta maka gina aka gina a da ƙasa aka aka ɗora shi ba mu gina gini na mu gina gina shi da mu shi na amma makin wallahi har yau ɗan wa masu ilimin zai bincike har yau suna bincike a wurin ayan bincike yake aka aka wani aikin kuma alama kayan abin yau iya nan babu wani kina ce a duniya mai jima washi kilo shekaru dubunne ne har yanzu kuma yana ma ba wani labari ya wuce ba har yanzu iya nan ginin dan adam ya yi shi kuma har yanzu iya nan ana zuwa ana kallon shi bai lalace ba kin an al'ummomi masu ci gaba iri saboda namu amma Allah ya gama da su